هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da uku da hudu ga watan hudu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya gafarta mishi ya kai haske da rahama kabarin shi wanda aka fi sani da masallacin miyacci wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul qamar wanda kuma mun kwana a nambar aya ta talatin da uku daidai za mu tashi kan nambar aya ta talatin da hudu mai allah ya ce alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سبحانه وتعالى bayan da ya jiya ya gama mana magana akan adawa da samudawa yau kuma Allah sai buɗe shafin mutanen annabi Lut dangane da abin da suka aikata na kangarewa Allah da fanɗarewa Allah da waskacewa tafarkin Allah Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana kaɗan daga cikin abin da ya same su ya ce kaddabat ƙaumu lutin mutanen annabu lutu sun abin nan annabu lutu sun ƙaryata bin nudur da gargaɗi ko kuma da annabi na da ya je musu gargaɗi sun ƙaryata da shi ba su gaskata abin da ya je musu da shi ba Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiba ni mu ne muka aika musu da iska wanda take jifansu da zuwazu malamai suka ce hasiba ai duwatsu ne wanda Allah ya musu ruwan wuta a kansu ko kuma a ce hasiban iska ce da take dauke da ruwan duwatsu wanda yake akwai wuta a ciki illa ala lutin sai su mutanen alalut ma'ana illa waɗanda suka yi imani da shi alu anan aiman amana bihi waɗanda suka yi imani da annabi lut ba su yi aiki na irin mutanensa kafirai ba su ne kaɗai muka ainihin wato tseratar da su najjainahum Allah maɗaukakin sarki ya ce mun tseratar da su bi sahar daidai lokacin suhur da asuba kwatankwacin karfe hudu da rabi zuwa wani abu makamancin wannan lokaci muka tseratar da su su ba mu ainihin wato dilmiyar da su ba kamar yadda yake faɗa a wani guri wa lutan id qala li qaumihi atatuna al fahisha ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تفتنون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين سمي فأمطرنا عليهم مطرا مهم.
فساء مطر المنذرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lutan tuna da annabu lutu id qala liqaumihi lokacin da ya gaya wa mutanensa a ta'atuna alfahishata yanzu za ku dinga ta aikata alfasha ta luwaɗi yanzu za ku dinga aikata wannan aiki na alfasha na luwaɗi a ta'atuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina ku ne farkon wanda kuka fara sunanta wannan aiki na luwaɗi ba wanda ya rigaye ku sai ainihin wato ku kuke aikatawa a ta'atuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum la ta'atuna rijala lalle ku kuna zuwa wa mazaje shahawatan dan biyan bukatar ku ta sha'awa da sha'awa min dunin nisa banda mata bal antum qaumun tuftanuna in ana neman fitinannun mutane mutanen banza to idan aka same ku an gama samun mutanen mutane fitinannun banza waɗanda ba su da mutunci bal antum qaumun tuftanuna Allah ya ce babu fitinannu a duniya irin mutanen ala lut da kuma wanda suke aikata irin aiki na mutanen lutu tun daga zamanin annabi lutu nan har zuwa yau da muke magana Allah ya ce ba a taɓa samun fitinannen ɗan adam a duniya mara mutunci mara hankali mara sanin ya kamata ba irin wanda yake aikata irin aikin mutanen lutu amma ba ma kana jawaba qaumihi Allah ya ce jawabin da mutanensa suka yi masa amsar da suka bashi illa an qalu cewa suka yi akhrijuhu min qaryatikum ko ku fitar da hi daga cikin alƙaryarku innakum domin ku mutanen lutu masu aikata luwadi unasun yatatahharuna mutane ne masu neman tsarki kai ka ji dan Allah shegantaka da iskanci yanzu in ba iskanci ba mutumin da yake aikata luwaɗi wai shine mutum tsarkakake innakum lalle ku unasun mutane ne ya taɓa haruna wanda suke neman tsarki don haka annabu lutu ƙazanta ne a cikin ku ku fitar da shi daga cikin garin ku kore shi wai mutumin da ya kai ƙurewa wajen lalata mutumin da yake zuwa wa ɗa namiji a matsayin biyan bukata wai shi ne yake ganin kansa shi ne mai tsarki wanda baya aikata haka shi ne mara tsarki ni na rasa wannan irin shegantaka ne wannan inna kum unasu lalle ku mutane ne ya haruna wanda suke neman tsarki Allah da ya fusata ya ce fa amtarna alaihim mataran sai muka yi musu ruwan duwatsu na wuta aikin da suka yi kadai ya kai a aikata musu haka ba wai furucinsu na cewa su fitar da annabu lutu daga garin su su zauna domin su su ne tsarkakakku shi kuma shi ne kazanta ba ka duba yadda suka yi bayis basa yadda suka juya abin annabu lutu da hi da wanda suka yi imani da hi su ne tsarkakakku su ne mutanen arziki amma he suka ɗauki tsarki he suka ɗora wa kansu suka ɗauki kazanta suka ɗora wa annabu lutu Allah maɗaukakin sarki ya ce abin nan abin nan fa amtarna alaihim mataran fasa a matsarul munzari na ko tukunna sai fa an zaina oke fa an zaina hu wa ahalahu illam ra'atahu qaddarna ha min al-ghabirina Allah ya ce fa an zaina hu sai muka tseratar da hi annabu nuhu da farko wa wa wa, wa menene wa ahalahu da hi da waɗanda suka yi imani da shi yace illam ra'atahu sai matarsa qaddarna ha min al-ghabirina mun kaddara tana daga cikin wanda muka dirkakar muka dilmiyar muka azabtar muka ragargaza muka watsa Allah madaukakin sarki ce bayan mun tseratar da shi shi da wanda suka yi imani fa amtarna alaihim mataran jazakumullahu khairan adaran sai muka yi musu ruwan wuta ruwan duwatsu Allah ya ce fa sa'a matarul munzarina wallahi tallahi ya yi muni ruwan sama na wuta da aka yi wa waɗanda aka yi musu gargaɗi amma ba su ɗauki gargaɗin da Allah maɗaukakin sarki ya musu ba Allah ya musu wa'azi ya ja hankalinsu akan su daina aikata wannan aiki amma suka ƙi aikata suka ƙi su daina to shine a nan ma Allah yake cewa kadzabat qaumu lutin bin nuzur mutanen annabi lutu sun ƙaryata da gargaɗi da wa'azi da muka yi musu sai Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiba lalle mu muka turo musu ruwan wuta ruwan duwatsu ruwan wuta na duwatsu wanda muka yi a kansu illa ala lutin sai waɗanda suka yi imani da annabi lut najjainahum bi sahar su mun tseratar da su ne da asuba daidai lokacin suhur muka ce to kowa ya kimsa har ma a wani guri Allah ya ce kada wani ku waiwayo kawai idan kun fita ku yi gaba kar wanda ya waiwayo ya ga yadda zamu da wannan garin a wani guri ma Allah ce waye waja'alna aliyaha safilaha ما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود na'am مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce falan ma a amruna lokacin da al'amarin mu yazo na hallaka mutanen annabi Lut ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya saman garin ya koma ƙasa a wani guri aka ce sanda mala'ika ya ɗago ƙasar gaba ɗaya tun daga ƙasa ta ɗaya wata- wani ƙauli aka ce ƙasa ta biyu wani ƙauli aka ce daga ƙasa ta bakwai aka wato zurmuɗo su aka ɗago su aka ɗayo su gaba ɗaya sanda aka ɗaga su suka fara jin tasbihin mala'iku subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Allah ya ce sai muka kifa su da aka kifa su Allah bai bar su haka ba bayan an sanya aliyaha safilaha din Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin sai muka yi musu ruwan duwatsu wanda dutsen ba iya normal dutse ba dutse ne amma da wuta a cikinsa wato yadda ka san bom ai bom idan ka ganshi za ka ga yayi kama da dutse ko in an jefe ka da shi ba iya zafin jifan za ka ji ba zai fashe kuma ya kona ka haka ne ko ba haka ba to haka wannan duwatsu kai kuma Allah ma ya ce mambud musawwamatan inda rabbika wal kowanne dutse da aka jefi mutanen annabi lutu da shi jama'a sanda aka rubuta sunan wanda dutsen zai je ya kashe musawwamatan inda rabbi Allah sanda ya masa alama yace kai wannan dutsen wana dan wana zaka je ka hallaka kai kuma wannan dutsen wana dan wana zaka je ka hallaka kowanne dutse da ya sauka akwai sunan wanda ya zo kashewa da haka idan ya zo kanka ba ruwanka ba ruwansa da kai haka zai wuce ya tafi kan wanda aka aika shi musawwamatan inda rabbi Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'idin ita wannan ƙasa ta ala lut wanda tana ƙasar jordan kamar yadda malamai suka tabbatar wanda suna yankin jordan har yanzu gurin da aka yi mutanen annabi lut ko jirgin sama baya iya bi ta gurin saboda narkon azabar da aka yi musu har yanzu akwai tiririnsa da bala'insa har yanzu da muke magana Allah maɗaukakin sarki ya ce tana nan wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id dangane da azzalumai ita kasar ba nesa take ba tana nan a kusa yau din nan idan kana son zuwa ka biya biza ka je ka ga zaka ga yankin gurin ba a iya bi ta gurin ba wani abu da yake yin albarka ko shuka aka yi a gurin ba ta tsirowa shuka wannan idan aka yi babu ruwa a gurin idan zaka tona dan kana neman ruwan ƙasa dan a sha ba za a samu ruwan ba gurin a kone ki a murƙushe ki ga baki ɗaya amma ka duba duk da wannan azabar da Allah ya yi waɗancan na farko yau an waye gari har ƙungiyar 'yan luwaɗi ake da ita a ƙasar nan haka ne ko ba haka ba hadda shugaba hadda ciyaman hadda trejara hadda wane ne asara ta kai asara a ce yanzu kai ne ciyaman na 'yan luwaɗi asara ta kai asara a ce kai ne sakatare janar na 'yan luwaɗi ka taɓe ka tambaɗe ka lalace a lokacin da ka zama kai ne trejara na 'yan luwaɗi ka zama mutumin banza na yankan shakku a lokacin da ka zama kai ne fi arban yan luwaɗi Allah ya wadar naka ya lalace Allah ya wadar naka ya lalace to wannan yana daga cikin matsalar da yau al'ummar mu ta fada ka duba kaga irin narkon azaba da Allah ya yi wa waɗannan mutane amma ka duba kaga yadda wasu suka ɗauki wannan aiki a matsayin aikin da suke aikatawa yau an wayi gari da yawa daga cikin matasa sun wayi gari sun rugunsuma kansu cikin harkar luwaɗi matasa da yawa suna harkar luwaɗi wani zaka ga yana kashe kuɗi bila adadin yana kashe kuɗi ka rasa ta ina yake samun su wallahi tallahi ba shi da wani aikin da ya wuce luwaɗi ba shi da aikin da ya wuce luwaɗi wani za ka ga yana canja mota ya hau waccan ya canja waccan ko ya canja sabuwar mahin ya hau waccan idan ka bincika sai ka ji ana cewa ai wane ne yake luwaɗi da yake ba shi kuɗi an wayi gari da yawa daga cikin manya-manyan 'yan siyasa daga cikin manya-manyan shugabanni an wayi gari ana zargin su da aikata luwaɗi kai wallahi jama'a ta kai matakin da wasu waɗanda ake ganin su ne masu hagalara a gari ana ganin su da sarauta ana ganin su da manya-manyan rauna wallahi ka je ƙungiyar human right ta baka labarin kama su da aka yi red handed red handed da aka kama su suna duwani kai jama'a wallahi abin bai tsaya nan ba yanzu ya kai matakin da malamai malamai masu karantar da al'umma malamai waɗanda su ne warasatul anbiya'i an samu wasu daga cikinsu ana zargin su da luwaɗi ka je ka bincika ka samu ma'aikatan tsaro ka je ka wani division daga cikin division na anguwanninku ko ka je headquarter 'yan sanda ko ka samu wani ƙwararren jami'in tsaro wanda ya ƙware wajen harkar criminalism abubuwan da suka shafi harkar criminal da abubuwan da suka shafi barna da ake aikatawa ka je ka ya baka labarin waɗanda ake zargi manyan mutane da zabga-zabgar riguna da garuna ana zargin su da aikata ruwaɗi masu yi tabbas masu yi akwai su yanzu ga wannan abdullahi an kama aikaci ne a human right da allah ya ma jagora ka je gurin shugabansu na human right a ɗauko maka fayil ɗin manyan gari malam wanda ake ganin su da mutunci amma suna luwaɗi da 'ya'yan mutane wallahi tallahi malam wallahi malam daga cikin malamai akwai malamin da su su abdullahi human rai ta kama a garin nan jama'a a garin nan dan bai kamata laifi dan ya shafi bangaren mu masu karantarwa mai shiru akan sa ba mun zama azzalumai kenan dole ne a faɗa dole ne a faɗa duk wanda ya ba daidai ba ya shafi bangaren ka bai shafi bangaren ka ba ka'ida ce ta addini dole a karantar da mutane don mutane su zamantowa an kare domin malamai su ne aka sani idan an gansu da jama'a to koya musu addini suke haka ne ko ba haka ba hana su aikata barna suke yi kokarin an karar da su suke akan ayyuka masu kyau to amma a ce daga cikin malamai a samu wanda yake aikata aiki na luwaɗi idan an samu wani ɗan siyasa yana aikatawa kar a yi mamaki ta iya yi wa bokan shi ne ya bashi cewa ba zai ci zaɓe ba sai ya yi luwaɗi haka ne ko ba haka ba to kai kuma akara maka lahu menene haɗin ka da irin wannan ba abin da ya haɗa ka da irin wannan idan an samu wani ɗan kasuwa yana luwaɗi watakila za a samu wani bokansa ne ya ɗora shi kan cewa idan ba yana luwaɗi ba kasuwarsa ba za ta kai ba amma kai akara maka lahu me ya haɗa ka da wannan to daga cikin sharrin shaidan da yau ya zo ya ɗugunzuma a cikin jama'a shine mutane sun mai da wannan wata sana'a matasa da yawa yanzu akan wannan sana'a suke ci sai kaga yaro tun daga safiya har dare ba shi da aikin fari balle na baki yana zaune a anguwarsu yana nan da doguwar jallabiya da askin baba kato akan shi ya tara wani gashi kamar an naɗa mishi gammo munafikin Allah amma ka gan shi yana zara sabbin kuɗi yana kashewa ina yake samu waɗanda suke luwaɗi da shi ne suke bashi an samu wani babban ma'aikaci a garin nan wanda duk nan idan da za a ambata sunansa kowa ya san shi sai dai a ka'idar mu ba ma kama suna sai dai mu an karar idan ka gane da wa muke oho oho karin be'e'e kai ka jiyo in ma baka gane ba karin be'e'e kai ka jiyo amma dai an samu wasu daga cikin manya a garin nan wanda suke ɗaukar mukami na aikin local government ko na aikin state government ko suna ba da kyautar mashina ko kyautar appointment suna luwaɗi da 'ya'yan mutane suna luwaɗi da 'ya'yan mutane wanda saboda tsabar munin sunan luwaɗi kun ga lut sunan annabin ne fa ba fa sunan aikin ba ne sunan annabin mutanen ne sai sunan ya juye ya koma sunan aikin jama'ar annabi ina fata kuna fahimtar magana asalin kalmar lut sunan annabin ne ba sunan aikin ba ne amma saboda aikin da su mutanen suke aikatawa sai zamto sunan annabin ya juye ya koma sunan aikin da mutanensa suke aikatawa to da Allah in tambaye ku mun sha ji dai ana sa sunan Ibrahim ana yi wa annabi Ibrahim takwara haka ne ko ba haka ba mun sha ji ana sa wa annabi Musa suna Musa saboda ana yi wa annabi Musa takwara mun sha ji ana sa Haruna saboda ana yi wa annabi Harun takwara mun ji ana sa Isa saboda ana yi wa annabi Isa menene takwara mun ji isma'il mun ji ishaqa mun ji yaquba duk annabawan nan mun ji su har kan zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Allah ina so wani ya daga hannu ya ce ya taba ganin wani yaro wanda ake kiran salutu da Allah ya daga hannu akwai babu amma fa yanzu da zaka sa wa ɗanka sunan lutu ba kai laifi ba dan sunan waye sunan annabi ne amma saboda munin aikin da jama'arsa suke aikatawa yasa ake kyamar hatta a saka a sawa yaro wannan suna malamai suka ce gara ka zama mazinaci duk da cewa duk san makal ba dama da ba kowace jahannama za ka shiga idan ka aikata amma har gara gara idan a ce akwai dama dama cikin zunubi inda dama dama suka ce gara a ce ka zama mazinaci sama da a ce ka zama dan luwadi suka ce domin shi mazinaci tun a duniya a nan Allah na iya sakawa idan ya ce ya tuba ya bari idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi shi kenan wannan abin ya wuce a gurin Allah kuma ya wuce a gurin mutane haka ne ko ba haka ba amma matsalar luwaɗi ko mutum ya ce ya tuba babban tashin hankalin daga an gan shi da shi da wani suna tattaunawa abin da za a yi tsammani shine ashe wane da muke cewa ya tuba a bai tuba ba ai ɗazu muka gan shi akan kwana da hi da wana kaza haka ne ko ba haka ba saboda ita alaka ce da namiji da namiji don haka ko ka bari da wahala a yarda cewa ka bari ko ka tuba da wahala a yarda cewa ka tuba saboda daga zarar al'umma sun ganka da wani kuna magana abin da za su ɗauka shi ne ka kira shi kuna tattauna yadda za ku yi luwaɗi da shi wannan tun a duniya Allah ya jarrabe ka da mugunyar azaba irin mugunyar azabar da ba ka da sakewa a cikin mutane kuma da wannan muke jan hankalin mutane tun da wasu suka gane cewa yarfe da jifan mutum da luwaɗi wani abu ne wanda yake da illa yake karya wato alkadarin mutum sai wasu kuma suka ɗauki wata ɗabi'a haka kawai idan ba sa ƙaunar mutum haka kawai idan ba sa son shi haka kawai idan bai musu ba sai su zauna su yi mitin sai su ce a yada a gurin majalisi cewa dan luwadi ne shikenan kawai sai a yada cewa ai wani dan luwadi ne kuma wallahi tallahi ƙarya ake mishi akwai waɗanda suna siyasantar da abu sukan yi amfani da siyasa su ɗauki kalmar luwaɗi su jefi wani ɗan siyasa don su yi blackmailing ɗinsa su yi damejinsa a cikin al'umma da wannan gabar nake so ne magana akan yarfan da aka yi wa malaminmu Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami hafizahullahu fi sirri wal ala irin yadda wasu a ƙasan nan suka ɗauki bakar gaba suka ɗora wannan dattijan wannan bawan Allah babu komai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid Allah ya ce innal ladhina fatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul harim wallahi duk wanda ya dauki dama dan ya fitini wani malamin addini saboda an ga bawan Allah nan yana kokari a ma'aikatar da aka danka a hannun shi yana daukar matasa aiki yana koyar da sana'o'i ana raba kwamfutoci ya tafi makarantun malamai da makarantun al'umma ƙasa-ƙasa jiha-jiha yana raba kwamfutoci saboda a karantar da matasa aikin kwamfuta su zama masu dogaro da kansu saboda yana ƙoƙari ya ga cewa al'umma ta tsira daga fatara da talauci da bala'in da take ciki aka samu wasu miyagu daga cikin arnan ƙasar nan da wasu munafukai daga cikin 'yan siyasar ƙasar nan suke ƙoƙarin sai sun yi blackmailing ɗin malam isa ali ibrahim fantani wallahi tallahi ba ku isa ba kuma wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal mushrikuna wal kafiruna wal mutazandiquna wallahi Allah ba zai yadda ba sai hasken Allah ya cika ko da kafirai da munafukai da zindiƙai da mushrikai ba sa so malam isa albaba abin da zai same shi da izinin Allah ba abin da zai samu wannan bawan Allah da izinin Allah me ne malam isa ali ya muku mene ne malam isa ali ya muku makirci ne da kuma ta'addanci yanzu don Allah a rasa a wannan ga malam albani zaria Allah ya gafarta mishi da malam ja'afar mahamudu adam Allah ya gafarta mishi da malam isa ali ibrahim fantami duk malamanmu duk malamanmu na ƙasar nan sun shaida waɗannan mutum ukun babu wanda aka shaida ƙarara suna faɗa da ta'addanci sama da waɗannan malaman saboda su malam ja'afar da su malam albani su tun kafin su rasu ga maganganunsu nan dewa akan harkokin ta'addanci malam isa ali da allah ya bar shi a raye ba nesa kuke da muƙabalar da ya yi da shugaban 'yan ta'addan najeriya ba ya zauna da shi ya tattauna kuma ya ƙure shi fa buhitan labi ta zandaka amma mutumin da ya wannan hidimar ya wannan aikin a rasa wanda za a jefa da kalmar ta'addanci sai irin wannan malamin to wallahi da irin waɗannan domin luhumul ulama'i masmuma fajannibuhul akal wallahi naman malamai yana da guba za ka iya cin naman kowanne mutum ka zauna lafiya amma wallahi idan ka ci na malami sai ka amayar da shi billahi allazi la ilaha illa huwa za ku iya yi wa kowa yarfe ku faɗa wa kowa bakar magana ku tsira amma na rantse da Allah idan kuka ce za ku wa irin su malam Isa Ali Ibrahim Fantami yarfe wallahi tallahi sai Allah ya yarfa muku azabar duniya da lahira menene laifin malam isa ali don yana karantar da mutane ku duba dattijan nan duk da cewa yanzu allah ya saka shi cikin harka ta shugabanci wanda kowa ya sani ministerial candidate ba karamar babbar matsayi ba ne allah ya baka ministry guda ta ƙasar nan kai na rintse da allah ko ministry of ma'aikatan kwasar kashi aka baka a ƙasar nan an haɗa ka da aiki haka ne ko ba haka ba ballantana ministry of communication and digital economy ministry of communication and digital economy ma'aikata ta sadarwa da kuma tattalin arzikin harkokin intanet da harkokin sadarwa na ƙasa maganar ba ƙarama ba ce amma tare da haka malan ɗan malan kayi halin malan haka zai zauna ya karantar da shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na al'imamu abu isa muhammad ibn isa ibn thaurata ibn dhahaki sulami albugi rahimahullahu ta'ala imamu tirmidhi haka kuma zai zo ya karanta da tafsirin alkur'ani ko aya alramma ya janyo masa sai ya faɗi shafin ya faɗi lambar ayar ministerial candidate ɗinsa bai hana shi haddar alkur'ani ba bai hana shi karanta littafin allah da karantarwa ba to wannan abun suka tsana dangane da malam isa ali wai yaushe ne ɗan najeriya musulmi ya kai matakin ya zauna malami mai karantarwa kuma ya samu kujerar minista hassada ce to na rantse muku da allan da ya busa mun numfashi ba malam isa ali ibrahim fantami ba ku jira a abuja za ku ga adam albani in allah da ya tafi ba dai hassada da mugunta kuke ji ba wallahi malam isa zai mana sharan fage duk za mu je mu cika abuja bilali zai gyara mana gurin zama duk za mu kame mukaman insha Allah kowanne tom anjeri a ƙasar nan zai rike mukami ya zauna lafiya kowanne kazanta da mutumin banza zai rike mukami ya zauna lafiya ya yi dubba ta kalar da ya ga dama ba wanda zai masa magana amma sai daga an ɗauki mukami an bawa malamin addini da kowanne kare da kowanne doki da kowanne mai murgudaddiyar kafa da mai makancaccen idanu da mai karkatacciyar hula da mai murgudaddan wando duk sai a zo a yi ta a ce wai dole sai an sauke wannan wallahi malam isa ba zai sauka ba insha Allah wannan wani irin wulaganci ne da cin mutuncin addini irin wannan ba dama a ɗauki mukami a ba mutumin arziki ba dama a ba wa malamin addini mukami wai mu kawai karantarwa wallahi za mu zo abuja in allah ya yarda mu zo mu koyar da ku sana'a mu koya muku yadda za ku yi addini mu koya muku yadda za mu yi sannan kuma idan magarba ta yi mu ce inna alhamdulillahi na hamadu mu ga wanda ya isa ya hana ƙaryar banza ƙaryar wofi malam isa ali fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilina inna kafainaka almustahzi'ina ka ci gaba da aikin kamalan isa ba abin da zai same ka da izinin Allah Allah ya isar maka da masu izgilanci da waɗanda ba sa son musulunci ya ci gaba a wannan ƙasar ta amin amin wannan wulakanci ya isa haka jama'a cin mutuncin addinin ya isa haka me wannan dattijan yi wa mutane fi sabilillahi ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa inna arsalna alaihim hasiba mu ne muka tura musu iska illa ala lutin sai dai mutanen annabu lutu wanda suka yi imani da hi najjainahum bi sahar mun tseratar da su da asuba Allah madaukakin sarki yace ni'matan min indina Allahu akbar ni'ima ce daga gurin mu da muka tsira inda mun ga dama da sai mu hada da waɗanda suka yi zunubin da waɗanda ba su yi ba duk sai mu hada mu hallakar da su domin Allah ya ce wattaqu fitnatan ala ramma واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة الله يتقوا كتزورا فتنة كتزورا بلائي كتزورا سابو كتزورا تاشن هنكلي كتزورا شركة كتزورا سابا والله idan Allah ya danno fitina akan wannan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba ta keɓance iya waɗanda suka jangwalo abu yasa kuke ga da yawa daga cikin mu muke fama da bala'o'i wallahi wani laifin zaka samu ba na alaran ma bane ba na komanda bane ina fata ana fahimtar magana wani laifin ba na wana bane amma wasu ne daga cikin matsiyatan gari suka jangwalo abu sai Allah ya rugunzuma mu gaba daya yasa daga cikin addu'o'in annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la ta'khudna bima fa'ala sufaha'u minna Allah karka kama mu da abin da wawayen cikinmu suka aikata Allah karka kama mu da abin da mutanen banza a cikinmu suka aikata to shine a nan Allah maɗaukakin sarki yake cewa tseratar da annabi lutu da muka yi da hi da wanda suka yi imani da hi ni'imatan min indina wannan wata ni'ima ce daga gurinmu wanda inda mun ga dama da sai mu rugunsu masu gabaki ɗaya da su da wanda suka saba mana gaba ɗaya
آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين نعم وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Allah ya ce falamma asafuna lokacin da suka fusata mu suka ɗugunzuma mu in taƙamna min hum sai muka kama su muka ɗauki fansa a kansu muka hallaka su ga baki daya sai ce mi na'am faja'alnahum salafan muka sanya su labarin da ya wuce wa mathalan lil akhirin kuma muka sanya su misali buga misali muka da su ga wanda za su zo daga baya an gane magana da kyau ko saboda haka Allah ya ce kazalika yadda muka tseratar da waye muka tseratar da annabi lutu to kazalika haka nan najzi man shakara muke sakan yawa duk wanda ya menene ya ainihin wato gode mana ya tsaya ya bauta mana sawu da kafa jama'a ku duba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya da annabi Yunus annabi Yunus jama'a annabi Yunus wa'azi Allah ya tura shi da Allah ya tura shi wa'azi ya je wa'azi ya wa'azi ba wanda ya saurare shi sai ya fusata ransa sai ya ɓaci sai bar garin sai ya zo sai ya hau jirgin ruwa da ya hau jirgin ruwa shi kuma Allah ba haka yake ba Allah ya fi so ka yi haƙuri ka daure akan da'awa ka yi haƙuri da duk jifanka da za a yi zagi hantara jama'a wanda bakar magana ne ba a gaya mana a garin nan ba ba abin da ba a faɗa ba wasu su faɗa daga ba su zo su ce da Allah a yafe musu mu ce la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum an gafar Allah ya yafe mana da mu da ku gabaki daya yanzu inda mun biye wa waɗanda suke zagi za a yi wannan tafsirin jama'a za a yi ta'alif din da ake yi za a zo a yi hudu ba a masallaci saboda haka mai da'awa haƙuri ne ya kamata ya yi ya daure akan abin da Allah ya dora shi a kayi domin ko ba daɗe ko ba juma sai Allah ya nuna masa ne mai nasara da izinin Allah wannan dalilin ya sa annabi Yunus sai ya gudu ya ga cewa ba zai iya da mutanen nan ba yaya yana musu wa'azi ba sa sauraren shi suna jifan shi suna zagin shi suna gaya mar baka maganganu da haka sai zo ya shiga jirgin ruwa zai bar garin Allah madaukakin sarki yace sai muka fasa jirgin ruwa sai ainihin wato menene kifi ya haɗiye shi to me ya faru Allah madaukakin sarki yace sai ya tuba ya dawo gare mu yayi istighfari yace inni kuntu minaz zalimina وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات na'am فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين me ya faru فاستجبنا له ونجيناه من الغم
Mm.
وكذلك ننجي المؤمنين Allah ya ce wa zannuni tuna da ma'abocin kifi iz zahaba mughadiban lokacin da ya bar garin da yake wa'azi yana cikin fushi ya fusata jama'a sun ki sauraron shi sai ya fusata ya bar gari iz zahaba mughadiban Allah ya ce fa zanna allan naqdira alayhi yayi tsammanin kamar ba za mu iya damkar shi ba fanada fi zulumati kafin ka ankara Allah ma sai ya yanke duk abin da ya faru da shi kawai sai gashi yana kiran Allah a cikin duhu ma'ana ya shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwan ta fashe da shi ko aka yi ƙuri'a ya fada cikin ruwan fasaha mafakana minal mudhadina فساهم فكان من المدحضين sai me فالتقمه الحوت وهو مليم Mhm.
فلولا أنه كان من المسبحين na'am للبث في بطنه إلى يوم يبعثون Allah ya ce fasahama sai aka yi ainihin wato ƙuri'a fakana minal mudhadina sai ya zamanto cikin wanda ƙuri'a ta hau kansu faltaqama hulhutu sai ga kifi ta lankwame shi ka duba bala'i an yi ƙuri'a a cikin jirgin ruwa cewa jirgin ruwa za ta kife don haka waye ya kamata ya fada don a tseratar da saura sai kowa ya ce ba zai fada ba ƙarshe sai aka ce to a yi ƙuri'a sai aka kirga mutanen da suke cikin jirgin ruwan gabaki ɗaya da aka kirga sai aka rubuta takaddu wanda suke nuna sauran a zauna a cikin jirgin ruwa ƙwaya ɗaya kuma a fada ruwa ya ka ce kowa ya dau daya wannan ya dauka sai ya bude zaman jirgin ruwa wannan ya dauka sai ya bude zaman jirgin ruwa wannan ya dauka annabi yunus yana dauka sai ya bude sai aka ce ka fada ruwa ƙuri'a kawai sai ta kama shi Allah kenan jama'a ba a guduwa wa Allah la malja'a wa la manja minhu illa ilayhi ba a guduwa daga gurin Allah in an gudun ma gurinsa za a ƙara komawa haka ne ko ba haka ba da haka falta kama hulhutu wa huwa mulin Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihina ba dan ya kasance yana cikin masu tasbihi ba shi yasa tasbihi yana daga cikin babban aiki da ya kamata musulmi ya rike a lokacin da wani bala'i ya tunkare shi Allah ya ce lalabitha fi batnihi billahi allazi la ilaha illa huwa da cikin kifin nan shine kabarin shi ila yawmi yub'athu da sai kiyama ta tashi sannan mu tsaga kifin mu fito da shi da haka a can ma Allah madaukakin sarki ya ce wa zannuni id zahaba mughadiban fa zanna Allah na qadira alaihi Allah ya ce fanada fi zulumati sai ga yana kiran mu a cikin duhu ma'ana duhu guda uku jama'a na farko duhun dare na biyu duhun ruwa na uku duhun cikin kifi ga dare ga ya fada ruwa ga kifi ta haɗiye shi bala'i kan bala'i zulumatun ba'daha fawqa ba'dih Allah ya ce fanada fi zulumati sai ga yana kwara mana kila a cikin duhai Allah ilaha illa anta yana cewa Allah babu an bautawa da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin Allah na zalunci kaina Allah ya ce fastazabna lahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya watsar da Allah yayi asara billahi allazi la ilaha illa huwa fastajabna lahu yana rufe bakinsa Allah ya ce sai muka amsa mishi wa najjaynahu min al-gham sai muka tseratar da shi daga bakin ciki da bala'i da tashin hankali Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina yadda muka tseratar da shi da ya koma gare mu yayi ta tasbihi haka duk wani bala'i da ka fada a ciki a matsayinka na mumini Allah ya ce idan kai tasbihi ka kira sunan mu wallahi sai mun tseratar da kai wa kadhalika nunjil mu'minina yasa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah tana daga cikin manya manyan zikiri da dan adam ke fita daga cikin bala'i hasbunallahu wa ni'mal wakil tana daga cikin manya manyan tasbihi da manya manyan ambaton Allah da dan adam zai fita daga cikin bala'i annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da mutanen kafiran makka suka yi masa taron dangi za su kashe shi suka yi masa taron dangi suka nemi za su hallaka shi da shi da al'ummarsa gabaki daya suka ce innan nasa qad jama'u lakum الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله Allah madaukakin sarki yace alladhina qala lahumun nasu waɗannan da mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum lalle fa jama'a sun muku taron dangi fakshawhum dan haka ku yi taka tsantsan da lamarinsu fazadahum imanan wannan maganar maimakon ta raunana su sai ta ƙara musu imani malam isa alkada wannan abin da ake faɗa ya raunana ka billahi allazi la ilaha illa huwa babu abin da zai same ka da izinin Allah allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum Allah ya ce fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da wakilcin Allah Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un sai ga su sun dawo da ni'imar Allah da falalarsa ba abin da ya same su wattaba uridwanallah kuma daga karshe sun biyar dar Allah yasa a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hasbunallahu wa ni'mal wakil qala ha ibrahimu hina ulqiya bin nar lokacin da aka yi majaujawa da annabi ibrahim za a wulla shi wuta abin da ya faɗa kenan allah sai ya ce wa wutar kuni bardan wa salaman ala ibrahima ki zama mai sanyi na aminci akan annabi ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ya faɗa duk wannan bala'in da aka nemi annabi ibrahim da shi dalilin kubutarsa sirrin kubutarsa shine hasbunallahu wa ni'mal wakil dan haka arnan najeriya hasbunallahu wa ni'mal wakil akan ku dangane da malam isa ali munafikan Najeriya hasbunallahu wa ni'mal wakilu a kanku dangane da Isa Ali in Allah ya da babu abin da zai same shi in Allah ya yarda kuma muna farin ciki da murna da fadar shugaban kasa ta fito ta wanke hitas ta ce tana tare da shi ɗari bisa ɗari don haka fabuhitan lazina ta zandaku kul mutu bi ghaizikum inna Allah alimun bi zati sudur sai dai ku mutu da bakin ciki Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da ya shafi abin da ke kira zan mutane ban ga dalilin da zai sa wai babu ya ranar da za a yi kwarmato bawan Allah nan tun da ya fara neman abin nan aka fara neman sa da mukami a ƙasar nan jama'a sun isa rabu da shi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza EFCC ta yi iya abin da za ta yi ta kama da wani abu har yau ba abin da suka samu duk wata kungiya ta munafukai wanda take kokarin sai ta an tayo masifa akan wani daga cikin 'yan najeriya an yi an yi da wannan dattijon allah ya hana shine yanzu ka bullo da wannan abin a yi blackmailing ɗinsa a ɓata mar suna a ɓata musulunci suna domin wallahi ina so ku sani ba da malam isa alifa ake faɗa ba fa ana faɗa ne da addininka ƙur'anin da yake karanta yana fassara fa shi ake faɗa da shi musuluncin da yake rike da shi da kujerar malanta da yake da ita wanda ba a taba samu a tarihin Najeriya malami kamar malam Isa Ali ya rike wani babban mukami irin wannan ba wannan fa shine suke fada da shi ina so ka san da wannan dan wani lokaci wasu mutane gaurakai ne wasu dolaye ne wasu sususu ne shashashu ne wasu tumuskai ne geran buta wani awon igiya ne wani su ko tumaki ballo jakuna ne wani gauraka ne wani hankaka ne bai san me yake yi ba sai an ankarar da shi an ganar da shi meye ne in ba haka ba yanzu wani sai ya siyasantar da abin sai ya sa abin a harkar siyasa sai ya siyasantar da abin to mu addinin muke duba ba malam isa da muke duba ba idan aka yi masa illa an yi wa addinin musulunci illa ne saboda haka ba za mu yadda ba mun gano ku kifi yana ganin ka mai jar koma mun fahimce ku so kuke ku karya musulunci wallahi ba ku isa ba in Allah ya yarda amin summa amin malam tare da mu baki daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu na ubangiji subhanahu wata'ala yace ni'matan min indina ni'ima ce daga gare mu kazalika najzi man shakar haka nan muke ainihin wato sakan yawa wanda ya gode mana kamar yadda muka karanto ɗazu Allah ya ce wa laqad anzar anzarahum ko bada shatana haƙiƙa mun ainihin wato gargadar da su bala'in mu da azabar mu amma fatamarau bil madha bin nuzur fatamarau sai suka dinga yin shakka bin nuzur da gargadin da muka dinga yi musu an gane maganar da kyau ko Allah ya ce wa laqad rawaduhu an dhaifihi haƙiƙa sun nufaci su je su yi fasikanci da bakinsa ka duba saboda tsabar munin aiki na luwaɗi munin aiki na luwaɗi wai mala'iku ne fa suka zo gurin annabi ibrahim jama'a abin nan annabi lutu jama'a mala'iku ne da suka tashi suka yi siga ta mutane saboda kar su higo da siffar su ta mala'iku su fusa ta mutanen garin ko ba haka bane yanzu dan Allah idan ka ga wata halitta da fuka-fuki ɗaya fuka-fukin ya tokara layin can wannan fuka-fukin kuma ya tokara wannan layin za ka gudu ko ba za ka gudu ba to wai saboda tsoron kar su shigo da siffarsu ta mala'iku su razana jama'a don haka he suka yi shiga ta mutane he suka zo wa annabi lutu a matsayin baki munafukan suna ganin su he suka ce to fa annabi lutu yayi sabbin baki kaji wai gidan malami gidan annabi gidan ne kuma za a je a shirya ta'addanci da luwaɗi wannan kangara ta kai kangara jama'a ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب نعم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإن إنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك الله أكبر فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب to kaga wannan shine abin da ya faru jama'a yadda Allah ya dunkule mana kissar a cikin waɗannan ayoyin a takaitan takaitawa suka zo suka ce ai mun ga baƙi sun shigo gidan nan sai ce musu don Allah haula ibanaci ga ƴaƴana mata ku aura kunna atharu lakum sun fi tsarki akan ku zo kuna saduwa da maza fala tukhudni fi dhayfi kar ku tozarta ni a cikin baki na ya zan yi baki ina kokarin in mutunta su in ka- shi kansa annabi lut a lokacin bai san mala'iku bane ya dauka yan adam ne suka zo masa ziyara kar ku tozarta ni a cikin baki na baki nayi don Allah ga ƴaƴana duk wanda yake so ga ƴaƴana mata wai annabi ne yake maka tayin yarsa saboda baka da rabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yana maka tayin yarsa saboda baka da rabo rahin rabo da tsiyacewa ya kai ga mutanen annabi lutu jama'a wai yana ce musu haula ibanati hunna atharu lakum ga ƴaƴana mata ku zo in aura muku sun fi muku tsarki akan ku dinga sabu- saduwa da ƴaƴa maza fala tukhudni fi dhayfi kar ku tauda ta cikin baki na amma ina ya suka suka ce qalu suka ce innaka laqad alimta ma da na fi banatika ka san me muke bukata ai ba, ba mu da bukata da, da ainihin wato ƴaƴanka mata wa innaka la ta'lamu ma nuridu ai ka san me muke nufi ka ji fa annabin Allah ake gaya wannan har yana musu wa'azi yana cewa alaysa minkum rajulun rashid ba mutum kintsatse a cikin ku da zai ji nasiha ta ya ɗauki abin da nake faɗa ya yi haƙuri annabin nu annabi loto ya ce don Allah ku yi haƙuri kai wato kisar ba ta da daɗin zimana wallahi ji nake kamar in kai duka billahi lazi la ilaha illa Allah Allah wallahi ma Allah ma sai kai hankali wallahi kissa ce amma malam abin ta kai ce malam da Allah kai baka jin inda kana nan zaka kai duka ba za ka kai duka a gurin ba dan Allah Ba- kai ba ka jin inda kana gurin ake wa annabin Allah wannan wulakancin ba za ka kai duka ba don Allah abin ba daɗin ji malam ya ce da ina da ƙarfi lau an na libikum kuwatan au awi ila rukunin shadid da a ce ina da ƙarfin da zan daka ku shi kansa annabi ludu ransa ya ɓaci ko kuma ina da wanda zai taimake ni mu yi muku ba daɗi wallahi da sai na muku ba daɗi to da mala'ikun suka ji tattaunawar annabi lutu da hi da jama'arsa suna ta tata urza ƙalu he suka ce inna rusul rabbika kwantar da hankalinka lutu mu da kake ganin mu ba mutane bane yan aike ne daga gurin Allah sun sha tafi karfin cikin su jama'a sun taro bala'i lan yasilu ilaika ba za su iso ma gare ka ba sigowa gidan ma ba zai yiwu ba ba za su iya shigowa gidan nan ba ka rabu da su don haka fasiri bi ahalika bi qit'in min al-layli wattabi adbarahum ka tafi da iyalanka a cikin duhun dare ka bi bayan su kai wala yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka kar wani ya waiwayo daga cikin ku ku yi gaba kar wanda ya waiwayo he dai matarka innaha innahu musibuha ma asabahu lalle abin da zai samu mutanen annabi lutu ita ma zai same ta wa inna maw'iduhum as-subh kuma lokacin da za a yi musu wannan azaba ita ce da me da asuba annabi Allah ya ce alaysa subhu bi kari asuba kan ba yanzu yanzu bane dan da daddare ne suka zo ake wannan ta taburzar da su Allah ya ce lokaci ya kusa kawai ku ku fita karshen dare da asuba ku bar mu da mu da su mala'ika- mala'iku suka ga ya annabi Lut yanzu wai wannan aikin da aka yi ta taɓurza da masu aikata shi aka yi musu ruwan wuta yanzu wai jama'ar mu suke aikatawa ka je ka samu likitoci su gaya maka bala'in luwaɗi banda maganar azaba banda bala'i annabi fa cikin hadisi ingantacce imamu zahabi ya kawo shi a cikin alkabira ta luwaɗi a cikin kabir abin nan abin nan ɗinsa abin nan alkaba'ir nasa yake cewa annabi ya ce duk mutumin da kuka same shi ya fa'alu fi'ila qauma lutin yana aikata irin aikin mutanen lutu faqatulul fa'ila wal maf'ul bihi da wanda ake yi wa da wanda yake yi duk ku kashe su karku saurara musu in ji annabi muhammadu wannan fa ne sakamakon mai luwaɗi da wanda ake yi wa da wanda yake yi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a saurara wa kowa hukuma tana damƙar su ta kashe su amma yanzu ku je ku sai a kama mutum yana yi wa ƙananan yara luwaɗi jama'a ƙananan yara ba ma manya ba yaron da bai san hawa bai san sauka ba amma sai ka je an je an yi belinsa kuma an ba da kuɗi an sallame shi ya tafi gidansu an akwai babban aiki a gobe kiyama billahi allazi la ilaha illa huwa akwai aiki Allah ya yi Allah ya sa ba ma cikin wanda za a yi wa azaba Allah ya sa muna cikin wanda za a yi wa rahama Allah ya ce wala qad rawaduhu an bayfihi sun nuface shi akan bakinsa fada masna ayunahum sai ainihin wato muka shafe idanuwansu muka goge su ga baki daya aka ce mala'ika jibrilu ne ya fita a cikin mala'ikun dan da mala'iku uku ne da mala'ika jibrilu da israfilu da kuma wane ne mika'il su uku suka je wa annabi ibrahim sai suka zo wai za su kama su musu ruwa da haka da jibrilu ya ji ana ta tattaunawa sai ya kira annabi lutu ya ce shiga gida rabu da su yana sa fuka-fukansa kawai da ya yarfa a jikin fuskokinsu ga baki ɗaya suka daina gani wannan azaba ce daga nan duniya kafin kuma ta lahira an gane maganar da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya ce faɗa masana a ayyunahum sai muka ainihin wato goge menene idanunsu ya ce fazuku azabi wa nuzur ku ɗanɗana azabata da kuma gargaɗina da ne muku walaƙad sabbahahum bukuratan ko azaban mustatir ko ya ce hakika ainihin wato a azaba ta zo musu da asuba da sassafe wannan azaba wacce take matabbaciya subhanahu wata'ala ya ce fa zuku azabi ku dandana azaba ta wa nuzur da kuma gargadi na Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun sauke alqur'ani da an bato fa hal min muddakir akwai mai bukatar wa azantuwa da ki abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh